الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا رالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقت وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفصل الثاني في وصفه تعالى له بالشهادة وما يتعلق بها من الثناء والكرامة الفصل الثاني ذاك جي فصلي نبيو في وصفه تعالى له ذاك جي يد الله يصفت أني محمد صلى الله عليه وسلم bishahadati da ba da shaida don annabi shi zai ba da shaidan al'umma ranar gobe kiyama duk al'umman da suka gabata daga kan annabi adamu zuwa kan annabi isa wannan al'umman mu allah zai kira mu ba da shaidan su don idan annabawan sun faɗa za su ce ba su yadda ba to yi ne sai a ce da annabawan to ko akan kun isar da sako waye shaidan ku sai a ce a shaidan mu al'umman annabi muhammadu wayancan al'umman sai su ce yaya za a yi al'umman da bata yi zamani da mu ba kuma ta ba da shaida akan mu sai a ce to ai bayan kun fice Allah ya aiko wa da annabin su littafi a cikin littafin su da labarin ku da labarin annabawan ku sai mu ba da shaida annabi Adamu ya isar da aike ga yadda Allah ya faɗa ga labarin sa alqur'ani haka annabi Idris haka annabi Nuhu haka annabi Ibrahim haka annabi Musa haka annabi Isa to idan mun ba da wannan dan mun kammala sai namu shaidan mu kuma namu shaidan maimakon a ce annabawansu ne suka ba da shaidan mu ko wancan al'umma ne suka ba da shaidan mu sai Allah ya ce ya mu namu annabi Muhammad ne zai ba da shaidan mu ku yi rigiman malamin ka a ce shi ne zai ba da shaidan ka ai ko laifi kai gaban ka ba zai faɗi ba ko to haka abin yake a lahira ayi laifi ayi rigima tarkata a je kotu ka san dai ɗaya baya yi uba heda a shari'a kuma uba baya ba da hedan ɗansa ko miji ba a yadda ya ba da hedan matarsa ba mace ba a yadda ta ba da hedan mijinta ba malami ya ba da hedan almajiransa ba zai yi ba almajiri ba zai ba da hedan malamansa ba don akwai alaƙa amma muna mu Allah ya ce annabi Muhammad ne zai ba da hedan daga jin haka ka san akwai alfarma kuma idan ka ji wannan kuma za ga cewa mu din mu gode wa Allah duk laifin da muka yi annabin mu ne zai bada heda wannan abin da Allah ya mana yi da an ga dama wani al'umma ne yadda muka bada nasu cewa za yi su ma su za su bada hedan mu ko kuma in ba ya haka ba ce annabawan su ne za su bada hedan mu to amma Allah ya ce ko al'umman annabi Muhammadu al'umma ce mai alfarma saboda haka annabi Muhammadu ne zai bada heda to wannan abin da Allah ya mana a dalilinsa mu gode wa Allah kuma shine malam ya bamu labari wa ma ya ta'allaku biha min sanai da abubuwa na yabo wanda ya rataya da wannan annabi namu akwai abubuwa na yabo yaban nan da ake magana fa dole kowa sai ya yaba annabi Muhammadu saboda ranar gobe kiyama idan taro yayi taro tsayuwa yayi tsayuwa kamar yadda kuka ji labari kuma kamar yadda kuka sani kowane annaba za a kewaye a je gurinsa don a nema wa al'umma mafita amma hakan ba zai samu ba daga baya dole sai an kewaye an zo gurin annabi muhammadu idan an zo gurin annabi annabi shi ne za a ji a tambaye ya ce ana laha ana laha annabi ya ta ya je gurin zati ya yi sujada ya gaida Allah da gaisuwan da wani mahaluki bai taba gaida Allah da shi ba kuma yayi wa Allah yaban da ba taba wani mahaluki bai yi wannan yaban ba bayan ya gama Allah zai ce annabin Allah ka daga kanka yau ai ba ranar sujada ba ne ranar sujada ya kare a duniya me ka zo nema ya ce ya ubangiji al'umma suna cikin haulayi na nema alfarma ne a zo a musu hukunci kowa ya san makomarsa to yi ne sai Allah ya ce to shi kenan an maka izini kuma abin da ka roga an amsa abin da ka nema an baka kuma an yarda da roƙon da kai to koma wanda Allah ba zai yi farkon albayar da zai tadda mutanen taron tayin kiyama farkon albayar shine zuwan annabi annabi idan ya zo jibrilu zai hau kan mumbar ya zai ce jama'a ku shaida taron tayin kiyama kafiransu da musulmansu da mumanansu duka da yara da manya da mata da tsofi kowa ya ji ga annabi muhammad ya je gurin zati kuma ya nemi alfarma a gurin zati a zo a yi wa mutane ceto to allah ya bayi kuma ya amince saboda haka za a zo Allah zai bayyana zai muku hukunci kowa ya san makomansa jibrilu ya faɗa da muryan annabi annabi yana faɗa yana san ƙira to idan aka faɗa haka aka ce za a yi hukuncin nan wallahi a gurin da kafiri da musulmi da mumini kowa a ran nan sai ya gode wa annabi muhammadu fir'auna ma sai ya gode wa annabi muhammadu duk kiyayyen da abu jahil yake nuna wa annabi a ran nan sai ya gode wa annabi ba don da annabin ba da ko ya ga wutan ba zai yi ba masu magana suka ce tsayewa samun dama zama ma samun dama to wannan godiyar da kowa da kowa zai yi wa annaba a lahira ba wanda a lahira ba zai gode wa annaba to tun da ya zama godiya ga annabi ya zama shan ruwan dankwai ne wanda bai a tudu ba tudun shi ne duniya gangaren shi ne lahira to mu mu yi sauri godiya ga annabi ya zama dole to tun a daɗin rai mu gode kafin mu tarar da godiyan dole wannan shi yasa a duniya kullum mu dinga yi wa annabi salati mu dinga yi wa annabi salati kafin wannan rana ya zo a lissafa mu muna daga cikin masoyansa shine wanda ya zo a suratul nisa fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula'i shahida wal karamati da karamomi yau za ku jirin karamomin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba karama kaɗai ba ne akwai irhasi da Allah yawa annaban kana so ka ga irhasin sai ka duba hujjatul lahi alal alamin fi mujizati sayyidil mursalin bayan irhasi kuma akwai mu'jiza shi mu'jiza ba a bawa kowa sai annabawa to bayan mu'jiza kuma ga karama duk Allah ya tarawa annabi sallallahu alaihi wasallam ga irhasi ga mu'jiza ga karama amma karamominsa da ya bayyana to ga nan duk alƙari zai gaya mana ƙauluhu ta'ala ala ta'ala Allah madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alƙur'ani mai girma ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira gaji Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi duk inda ka gani Allah yana kewaye wa sunan annabi ba za ka ji an ce ya Muhammadu ba sai dai ya ayyuhan rasulu ya aiwa nabi'u ya aiwa muzzamilu ya aiwa muddassiru za ka ji an ce ɗahe an ce yasin shi yasa Allah ya ce ya aiwa nabi'u ya kai wannan annabi Allah ya ce inna arsalnaka mu ne fa muka aiko ka shahidan alaman ba'atu ilayhim kai ne zaka ba da shaida ga wanda muka aiko su zuwa muka aiko ka zuwa gare su bi ta sadiqim da gaskatawansu wata gazimi da karyatawansu wa najatihim da tsiransu wa lalalim da batan su yawmal qiyamah da ranar gobe kiyama aw shahidan lillahi bil wahdaniyati ko kuma kai ne ka bada shaida ga Allah ga dayantawa aw mushahidan lahu bis samadaniya wa mubashiran kuma kai ne albir ne lil mu'minina ga mu'mini da higa aljanna wa naziran kuma kai mai gargadi ne ga wanda bai bada gaskiya da abin da ka faɗa bai ga shiga wuta jama'a Allah ta'ala lahu fi hadhihi al-ayati ruruban min rutabil usra jama'a Allah ta'ala lahu Allah ya taro fi hadhihi al-ayati a wannan aya da kuka ji ruruban abin da ake nufi da ruruban nau'i nau'i min rutubil asirati za ku ji nau'i nau'i na darajoji wanda Allah ya fifita wannan annabi namu da hi wa jumlata awsafin min al-midha in kun duba ayoyin kun gani za ku ga jumla awsafin na sufofin annabi min al-midha na yaban da Allah ya wa annabi Muhammadu fajalahu shahidan ala ummatihi li nafsihi bi iblagihim risalati wa hiya min qasaisihi sallallahu alaihi wa sallam
alƙali ya ce da mu idan kun duba abin da idan basira kun gani za ku gani wa jumlatu wannan jumla ne awsafa na sigobi min almidaki na yabo da Allah ya wa annabi faja'alahu Allah ta'ala shahidan ala ummatihi li nafsihi ku duba yadda Allah ya mai da shi shine mai ba da shaida ga al'ummansa da kansa bi iblagihim risalati na cewa ya iyar musu da manzanci wa hiya wannan kaga annabi ya ba da shaidan al'ummansa manzo ya ba da shaidan al'ummansa da kansa da jama'arsa to wannan fa khususiya ne na annabi eh in ka dubi yi wannan ka gani yi amin ka sai shi sauran annaba ba samu haka ba abin da Allah yi wa annabi shi kadai a duk duniya babu wani a annabawa babu wani a manzanni babu wani to wannan khususiya ne na annabi Muhammadu saboda kar ka ji abin ko za ka iya ɗora shi a matsayi na fikihu ka ce malami zai ba da shaidan almajiransa a'a in baka sani ba kususiyarsa ce kar dan uba yana da adalci a ce zai ba da shaidan ɗansa a'a kususiyar annaba ce kar dan miji yana da adalci ya ce shi ma zai iya ba da shaidan matansa cikin rigiman da ya faru da su a'a wannan kususiya ne na annabi muhammadu shi allah yake ba da shi kuma idan kana so ka samu kususiyan annabin to sai kun nemi kuɗi kun sayi littafi mai suna ka ka'isul kubra imam suyudi ne ya wallafa littafin abu kaza Allah ya yi wa annabi bai yi wa kowa ba abu kaza Allah ya wa annabi za ka samu dubu da ɗari biyu a littafin in kana so ka samu kususiya wanda annabin ne kadai Allah ya yi wa bai yi wa wani ba ai malamai sun yi aiki tuntuni sun tara yi guri ɗaya sun tara yi guri ɗaya idan ko mu'jiza kake nema ba kususiya ba to wannan ka kyale imam suyudi ka je gun ismail ibn yusuf an nabahani shi ake nema in kususiya ne sai a nemi imam suyudi a littafin sa mai suna kasaisul kubra amma mu'jiza da irhazi da karama to aje a nemi ismail ibn yusuf an nabahani in an neme shi zai nuna littafin sa mai suna hujjatullahi alal alamina fi mu'jizatil sayyidil mursalin idan ana so kuma karama ne na wali zalla na wali zalla to yi ma dole sai dai na ba hannun za a nemo a littafinsa mai suna jami'ar karamatul auliya idan kuma salati ne na annabi dai shi za a ƙara nemowa in dai an ji an dawo dole gunsa za a dawo to sai a ce a ina za a same ya ce a same a fadalin salawati ala sayi da sadati idan an ce an je babu wannan abin da ake nema to a neme ya sa'adatu dare ni fi salati ala sa'idil kaune ne in za a samu in ko a dalaili ne in dai baka samu anan ba ba za ka samu ba in dai kaga sa'adatu dare ne baka samu abu ba abadan da salawatu ala sayyidil sadati nan na bahani baka samu ba to gaskiya a hakura a hakura idan tarihin annabin ne zalla babu sirki da wani to a sake neman na bahanin eh aje a same za a same shi daga daga abinan muwahibin luduniya abinan sunan littafi ne ne ga hinan kuna da hina ba ku yi ku same wanda aka ciro daga muwahibin luduniya menene muhammadiya anwarul muhammadiya ne anwarul muhammadiya min mawahibin luduniya anwarul muhammadiya ai ba mu karanta ya makarantar nan ba to zamanin man sabiyo mun taya karatu da yamma sai da almajiran suka da suka ce Allah ga ta mana a karanta mana anwarul muhammadiya mana shine muka fara yi bai fi shafi biyu ko uku ba ana yi ana yi ni ko da na sa niyya sai je din nayi nazarin sa na gama to yi kuma anwarul muhammadiya ismail ibn yusuf an-nabahani daga mawahibul luduniya ya dauko na sha'arani to amma idan kun duba kun gani za ku ga yadda ake bin tarihin annabi daki daki in ba wannan ka samu ba to nemo al'anwaru wal misbahu wal sururi wal afkar wannan na malamin mu ne na shehu bakari za mu ji ana cewa ƙalar rawi da ba mu sani ba in a kano an ce ƙalar rawi sai mu ji sunan mutum ya he ƙalar rawi ne malami ne ya ce an rawaito wannan karatun anwarin yake ƙalar rawi ƙalar rawi kuna sai sunan sai zama ƙalar rawi ka ji dalili da ake kira kalar rawi din mun dauka wani suna ne haka a yayi kalar rawi din anan yake muna tafiya sai ka ji shehu bakar ya ce to kalar rawi marwacin wannan hadisi ya ce da mu kalar rawi to irin wannan a yayi da can su karatun suke har sunan ya zama kalar rawi to saboda haka wannan malamin mu ne na gida ya faɗa amma an duba na bahani to a anwarul muhammadiyya za ka yi mamaki kuma idan a dawo da martaban ziyaran annabi ne to yi ma dole na bahanin za a nuna dan yi na bahanin duk wani rigiman da ake a zamani ya tsallake gurin ya fice duk rigiman da za a yi da ibnu taymiya a littafinsa ya kawo na shawahidul haka ya kawo ga rigiman da aka yi da ibnu baduda da zamlakani da taƙi dinin subiki da ibn baduda da ibn taymiya duk gwagwarmayansu yana cikin shawahidul haka na ismail ibn yusuf annabani kuma sannan yayi bayani akan tawassali yayi bayani akan istigasa kuma an ciro a hadisai na bahani ne ya tara su guri daya ya komo yayi magana cikakke akan halifancin sayyidina abubakar halifancin sayyidina umaru halifancin sayyidina usman halifancin sayyidina ali ga bayani ba ƙari ba rage ya yi magana kan manyan waliyan Allah ga matsayinsa duk wannan kana so ka samu sai ka koma shi waye da naka shi ma dai na bahanin za a nemo sannan da ya tsallake yaban annabi da ka ji ana yabo to na bahani shi ne shugaba na zaune bai ga gari ba in baka san malamai ba sai ka tambayi malamai su gaya ma malamai in ka duba na bahani wane mutum ai sunan littafin majamuwatun na bahani mujalladinsa ɗaya na da bahani ya kai diwani guda uku ɗaya ma sai da ya ba annabi da baiti wajen dubu bakwai ko ba yi fa ya ba ba abubakar ga waƙan da yawa annabi na bahani ya kawo sai da na umaru ga waƙan da yawa annabi usmanu ga yadda ya ba annabi ali sai da ya gama da sahabban annabi kaf kowa ga irin baitin da ya ba wa annabi gudunmuwa da ya fita daga nan ya zo kan tabi'ai tabi'i tabi'i na yana bi yana bi yana bi da ya gama da tabi'i tabi'i na sahabbai suka kare ya zo kan su imamu malik imamu shafi abu hanifa hanbali ya karado waƙan da suka yi wa annabi ya gama ya zo kan mawaƙa na ƙarshen zamani can kuma ya yi maganar sa hassanu ɗan sabiti ga waƙa da suka yi abdullahi ɗan rawa kabu bin zuhairu duk ya kawo ya gama an kana so a tattara ma baiti wajen dubu bakwai ka je ka duba sunan littafin majamuwatun na bahani shi yayi shi ma yaban annabin gunsa za a dawo kowanne kuma yayi ya bahar dawil yayi ya bahar rajabi yayi ya bahar basiri kowanne waka ga baharansa nan sai na bahani ya ce ma bahari kaza muka dau wakan wane bahari kaza muka dau wakan wane wannan ma ya dau karan tsere a yaban annabin bamu ga irinsa ba sannan ka dawo kan su hamziya shehu busuri su alburda na bahani ya yi gaba su ma sun yi gaba amma a gaya ma gaban ma fa da kafanta yawwa sun yi gaba ya yi gaba amma dai gaban ma da gabanta saboda ba magabin littafi ɗaya da aka tara wajen baiti dubu bakwai a tara guri ɗaya a yabi annabi akan ilimi akan ƙafiya da rajazi kowanne dokokin waka sun cika sai na bahani amma kuma zamanin sa ɗaya da su shehu gibrima ba nesa ba ne lokacin da su shehu gibrima suna yaro dai hima yana duniya suna duniya mun yi bincike mun gatta garin ba haka muka bar ba ba jiya aka yi ba yau aka yi amma aikin nasa kuma na jiya ne aikin na jiyan ne in ka nuna ba hannu yanzu ne wani zai tsammani ya ce a'a almajirin shehu tijani ne yayi almajiran sa ne ka sai ka yi tsammani kamar sun girma su shehu tijanin Allah ne ya yarda a kullum ana ba a rasa na Allah kullum ba za a rasa na Allah ban ka ji mun fifita mun tafi Allah yanzu da na tambaye ku na dan yi barazana na ce shekara ɗari bakwai baya ku faɗi lokacin da aka yi na bahani ɗari bakwai ne ko ɗari takwas ba hijira da ɗari bakwai ko da ɗari takwas da ƙyar za ku sha da ƙyar za ku sha hijira ma ya kai wajen da kusan ɗari kuma na bahani ya zo duniya mun auna lokacin da su shehu gibrima suna duniya a lokacin na bahanan suna yara shi yana dattijo da gurin za su samu tazara ko su haɗu da sun je sun ɗau ilimi a gunsa to kaga mu ma dem da dem muke da shi ko eh a lokacin da ya mutu ai kaga ba za a ce da kamar shekara 25 ko 30 ma ba mun zo duniya ba mu ma bir to haka na bahanin yake eh amma da ya zo ya duba jawahirul ma'ani sai zai duba jawahiru ya duba jawahirul abin nan me jawahirul kamal sai ya duba yace zai gyara a guri biyu da ya zo Allah masalli wa sallam ala nara mu da rabbani da wali ya gudu da almu da ya dala haida da barkamu wani ma'ani wa nurul lagawa na mutagawwala da adami sa da haqi rabbani albarkin la zai bi muzuna narbayin mali ya dalugul mudadan milabore wa hawani wa nuru kalami ladhi mala da bihi kauna gala haida bi amgida da makani Allah masalli wa sallam ala naqi ladhi da jalla min aure la ga wa na mar wala qawam to la qawam din nan mene sira ta ga ta mallasa kam sai ta mai da yi sira ta ga ta mallaka wam aka ce me dalili ya ce to dubu bayan dai jinasin bayan hi zai haifar da gaban yawa Allah masallar sallar ta da jalla min hauru ila kayi ku ainihin ma'aribin laƙuwam ma'aribin laƙuwam to ya zama in dai ma'aribin laƙuwam ne to sira ta ga ta laƙuwam ya ce ya ce kara ce sira ta ga ta mallasa kam ya ce ala alƙasamu ɗin ya ce daga fa nazara nazara ta min da jini fa ƙala inni sa'im to yana wannan gyara sai ga shehu tijani a mafarki ya zare ma yi haka ya ce ba dan kana almajirin mu ba da na ce ka maka kol kamar yadda ka gani ya ce amma kana mana hidima kana almajirin mu da na soke ka da mahin nan kuma wanda muka yi wannan magana da hi na je na same shi a Kano mala da na faɗa an sauke ya gidan sarki na ado bayero a kano aka ce ga wani malami muka je muka gaisa da na ce ala gata malam muka gaisa ya ce madalla alhaji awali dubai ne kai ne ce malam ku gaisa da shehu muka gaisa ala gata malam muka gaisa lafiya lafiya malam daga yana ce almajirin ku ne ziyara na kawo to madalla mun gode da kuma ina neman karaba yace bismillah zan yi tambaya ina da tambaya kan jawharatul kamal me tambayar ka nace na bahani na ga yayi gyara sai daga ido ya kalle ni yaya gyaran yake yace karanta mu Allah masalli wa sallam ala ina rahmat rabbani duwal ya gudu al mudayyi al hayy al wal maani wa nurul lagwan da gawan adam isa bil hayy rabbani al barq la zaib mudun al arba'i ma la yajlu kullu mudalim la buri wal hawani wa nurul kalami alladhi ma la tabi gawan al hayy da bi bil makani Allah masalli wa sallam ala ina hayy alladhi da jalla min awrul lagwan ma arwa lagwan sirata gadam la saqam nace yace sirata gadam la qawam اللهم صل وسلم على جلال الهي بالهي فضل العظم عبارة من غير ديار نور مسلم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دوار منازها هي yace to kai tambayar na ji daɗi yace wannan gurin da ka faɗa yace sun yi ruya da shehu tijani yana ganin zai daga mai zai caka masa yace kai sa ba dan kana cikin almajiran mu kai wannan gyaran ba dana na so ka da wannan mashi kamar yadda yake yace ya gyara daga baya ya gyara shi ma ya tuba mun same yin da bahanin ya ce mun gani ya gyara mun kyale shi mara da muna faɗa ya ce to Allah ya saka mana alkhairi an yi gyara na ce to Allah ta mana mun gode zan koma ya bai a nan na samu cewa an bi diddigi ya gyara shi ne ya sallama daga baya kuma malaman durratul karida ma suka warkar da mu da ya gusa da farida ka ce ba a sakan bane daga istiqama ne sudasi ne harafi sudasi ne malaman sarhu sun ce a'a ba a kaɗan ba ne asalin harafin sudasi ne ka je ka gani shida ne ba a kaɗan ba ne daga istiƙama ne sara daga tsaman istiƙama tsayayye littafi tafarki tsayayye istiƙama ne aka yi kwantan ɓauna da aka yi haka aka yi haka ana bi sai aka yi irin na kurege ka san kare yana bisa sai ya da wutsiyan ya watsar sai ya bi wutsiyan yi sai ya yi nan yan izala aka yi wa haka an zubar da su sai aka yi haka لا لا لا لا amma mu da ba bi muke ba kanshi muke ji sai da muka tarar da aka watsar muka kibi muka bi amma su kudan jiki suke bi da aka haka irin na kuri ya kasan kare zai kama wujiyar zai watsar in ya watsa kurin karan sai yayi nan sai yayi nan to zuwa ga haka musu istiqama an ce salatul istiqama al istiqam wai a ce kuma bai masasara sai ta faɗa muna iyalin su an wazar su me da me kuma da salatin mutum da ba ku yi in ma istiqama ne in ma asqam din ne me ya dame ku ba dai ba ku ciki ba to tunda ba ku ciki ku kyale mu ba ba wani maganan wani dan wani bangare ya zo har ya ce zai yi gyara jawharatul kama da dan kana wa'azi tunda baka cikin mu kai ba ba tujjani bane tujjaniyawa in kaga da gyara salatul fati ko da jawaratul kamal ba abin da ya shame ka kaje kai ibrahimiya mumina mu in ka ce ba wani salati sai ibrahimiya yake sai da kai naka sai mu namu ibrahimi an tambaya annabi wani salati kake so amma yace ibrahimi a qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سواء سواء ne salati ba wani to kuma. ibrahimiyar ruwaya nawa ne daban-daban ya fi hamsin wanne ka ɗauka wanne ka bari wanda ka barin ba annabi ne faɗa ba tambayar da za ku masa ka ce wannan ka ɗauka ta wayannan ɗin waye faɗe su annabi ne ba ka san maganan annabi ku takura su da haka muna so to ya za a yi kai kuma ɗaya kake baka wayannan ɗin baka yarda da su bane a na yarda to me yasa baka yi sai ka nuna ma ibrahimiya ko sunan ibrahim ɗin ma babu muna da su shi kuma annabi shi annabi cewa yayi wanne za a yi masa yace wannan to yi ko wanne yayi shi cewa ku ce mu kuma Ibrahim ya yi wannan salati yayi na zaune rahin sani kaza yakan kwan akan dani to in kana so ka ga salatin da annabi yayi wa Allah ka je ka zo ka bi ma shafa za mu nuna maka shi in yana yiga masallaci hi ba ibrahimiyan shi kuma yayi ba sai mu nuna ma ga wanda shi kuma yake yi shi ya ce a masa wannan yi ko ba wannan yi ba sai da sai mu dawo Allah kuma wanne yayi wa annabi tunda an yi wa annabi salati in ba ibrahimiya ba ba ka so Allah wanda Allah yayi ibrahimiya yayi tambaya muke ba Allah ya gaida annabi ba inna Allahu malaikatu yusalluna to ibrahimiyan Allah yayi ka je ka duba sawi mu ga ma wanda Allah yayi wanda Allah ya Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim sunansa kangarwan salati to yanzu kangarwar za mu yi ko mai sirri la la la la to tunda Allah kangarwar salati yawa annabi ummi na faɗi mayar annabi da wata salati ta yi wa annabi ita ko ba ibrahimiyya take ba sai da na ali ko ba ibrahimiyya yi ko sai da na ali salatul fati yayi ummi na bada ma ita ko ba salatul fatin yayi ba sai da na abubakar ko ba wannan yayi ba umar kuma shi ma ba wannan yayi ba ali zainul abidin ba shi yayi ba su ko ne da salatin da suka yi kenan duk salatin su bai yi ba kenan sai mu dawo ko kana ganin zamu bar wanda Allah yayi wa annabi ko kuma kana ganin zamu bar wanda annabi yayi idan ka yaga cikin cikin wannan abin me yake da suna cikin ba ni labari in an sa ka a cikin wannan birgi ta rufe ka kar ka ce za ka taya ka gudu ka zauna kudu ka bari mu yaye birgin in kai wasa sai a tukuikuye ka rige ka yanzu in sako ya je musu suka ji sai hankali ya tashi amma ka dinga faɗa kana jan salatul fati salatul fati salatul fati nan da ka gana kama sunan sa daraja ta ce kasa duk abu mai daraja yana da maƙiya eh yi salatul fati wanne salati ne salatul fati ma tukun a tambaye ka kai ma dolan ka fa sai kai salatul fatihi nan dolan ka kafin mu je kan fatihu me aka ce Allah masalla ala sayyidina Muhammadin ba za ka yi ba Allah masalla ala sayyidina Muhammadin Allah masalla ala sayyidina Muhammadin ko ba haka bane sannan a ce al-fatihu to mu zai yana Allah masalla ala sayyidina Muhammadin dan ilalan ba zai ba Allah masalla ala sayyidina wanda Allah yayi ne yayi daga baya aka yi dore dore yayi technology ne aka yi na zamani aka dora ya tafi sai abin ya zo ya aka yi masa modernizing ya juye ya sani a inda ka sani sai abin ya zama na zamani inda yana cin kilomita daya an kakkara zai ci kilomita dubu kai in ka duba to wanne ƙara ƙara kai bar mu gaya ma sirrin Allah sallala Allahu mai tashi sallala sayyidina Muhammadi kaga suna da al-fatihu lima ugli wal katibu lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم اجيكي سنن الله دايا سنن النبي دايا الله دايا shi ma annabi shi kare ne a cikin annabawan ba ya yi sai aka ce muhammadu nan gaba kuma sai siffa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fati lima ughliq wal katim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi kuma a gaya ma haqqi bil haqqi aka ce wal hadi ila sirabi annabi Muhammadin ya karime baka sanya amma idan ka kana kin mutum ya zo da abu mai kyau kar dan kana kin sa ka yi abu mai kyau kuma idan mutum kaga kana son sa ya zo da mummuna kar dan kana son sa ka yadda da wannan mummunan da ya zo da shi amma salatul fatihu da kun san matsayin sa ai da kun dade da riga mu addu'ar sa salatan sai kai in kai gaba ɗaya duk salatan duniyar nan zaka daura sa su kele sai ya rinjaya malamai sun ce ba a daura shi a mizani kyauta zane ta salati ne daga gaiba a kyale masa kayansa abin da duk kake ganin ba a ganin a ciki an fi ka ganin abin da ba ka ganin me ne babu ne a salatul fati wa sallama ne babu babu sahabi to ana gani ya ka bari ka kyale wanda suka yi din sun fi ka gani har hanji an kyale alihi da aka bada aka ce haka a gari aka ce qadarihi wa miqdaril alim shi kuma ƙa'idan salati ana so a samu inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi to yusalluna tana nan ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wa sallimu da tasliman ne babu allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal katim lima sabaq nasrul haqqi bil haqq wala hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله هذا قدره مقدار العظيم da sallimu da tasliman da babu da sahabihin da babu a cikin babin akwai a cikin akwai din ne babu a cikin babin da kake gani akwai akwai din naka da kake ganin ne babu to akwai an kawo su ba yadda ka sani aka kawo su ba ba yadda za a yi babban mutum zai yi magana yaro ya magana ya zama iri daya kamar abu ne mai daraja yanzu a cikin qur'ani ka samu komai to akwai abin Allah ya rufe sai annabi Muhammad ya sanar ko muna gaya ma ba wanda ya san annabi irin shehu tijani ba wanda ya san annabi irin shehu tijani jininsa ne ɗansa ne jikansa ne ya tambaye ya ce rasulullahi ni ɗanka ne ya ce an ta waladi haƙun an ta waladi haƙun ɗana ne na gaskiya ɗana ne na gaskiya sai da annabi ya ce almajiranka almajirai na ne jama'arka jama'a na ne mutanenka mutane na ne kai kuma jika na ne kuma daga yau annabi ya ce duk wani hanya na ahalun layi na fitar da kai nan gaba ba ka da malami sai ni annabi ya ce ba ka da malami sai ni wai malamin shehu tijani annabi ne to salatul fatihi ya koya ba zan zaka gyara mu zan tawa zaka gyara a ba kana kwakwala sai ka gyara ba to malamin sa annabi ne ya koya masa sai ka je ka yi ga wuta ta baya wala tallahi ba ta ga to mutumin da aka ce ma duk duniya an yarda annabi ne malamin sa ba yi da malami sai annabi ya koya masa kuma ya zo da abu har kana da daman magana in ka bada bincike in ka bincike gun waye binciken zai je to annabi kuma Allah ne malamin sa ba wanda ya san annabi sai Allah ba wanda ya san kuma shehu tijani sai annabi Muhammad baka isa ka sani ba wallahi baka isa ba me dalili a duba sunansa in zai sanu a gane a sunansa shi yau sunan sunansa kudubin makatum ai makatum rufafe ne aka ce kudubi ne rufafe abu ne dunkulalle mai daraja amma ba a boye yake kai dai ganin ka zauna da shehu tijani ka sani a sani ne na wanda Allah ya aiko mana yi a matsayin rahama dan da yi ake so mu san annabi Muhammadu ba wanda zai san shi to tun da baka sani ba ta yaya zaka san salatinsa kuma ba kai da muke magana wancanan ka ba mu ma bamu sani ba to kai baka sani ba mu bamu sani ba kuma dole sai ka san salatinsa da ka sani da za ka iya sanin salatinsa amma tun da baka sani ba to ta yaya zaka san salatin shehu tijani ana maganar salatul fadi ana maganar jawharatul kamali maganan malamai ne wanda suka san Allah waliyan Allah za su tattauna iya karfin su su haƙura ba je ka na yi ka wanda kai baka ma san walintakan ba walintakan ma baka yarda ba ka ce ma ba baiwa baiwan ma baka yarda ba to kuma wannan magana ce ta sufaye ba ka cikin su kana cikin nasu ma da yaya bare ba ka cikin su kuma a dawo ana magana kuma dole sai kai ne gefe ka gane sai za ka gane yaran su ba irin yaran ka bane halin su ba irin halin ka bane tsoron Allah su ba irin naka bane kai baka yarda da su ba su sun yarda da Allah suna wa annabi hidima kuma sun haƙura sun zauna ba sa son duniya sun haƙura sun sa Allah a gaba kai kuma ka ce sai ka gane manufar su ya kamata kai haƙuri ka je ka gane magana irin ƴan uwanka ya kai ya kai suna nan sai ka je ka fahimce su amma wannan tambayar ba layi ɗaya kuke ba ba tare kuke da su ba ka bar wanda suka bi layin su gane su a kyale su sun yi nisa eh ni abin da zan baka shawara ka bari tafiyar ba iri ɗaya ba ce mutane ne suna iya hot sun hau jirgi sun tayi da awa hudu kuma kai ka zo da gurgura ka ce sai ka sar da su mota gurgura kuma su awa uku da tashi a jirgin sama kuma ka hau gurgura ka ce fa ni sai na je na gan su kai hakuri an yi nisa in ka ga dama ma ka sauka a mota taka in ka ga dama ma ka hau ba inda za ka sun yi nisa to haka tafiyar su shehu tijjani yake da tafiyan wa'annan na yanzu wanda mutum ya dinga hayaniya sai ya gane shehu tijjani ta ina mutumin da ya faɗi maganar da ba wanda ya faɗe ta a duniya kwafai ya faɗi maganar da a duniya duniyar musulunci sun miƙa wuya sun yadda sun amince duk duniya ba wanda ya musanta ba wanda ya ce ba haka ba yace duk wanda ya ganni dan aljanna ne kai suka faɗa ka zauna lafiya Shehu Tijani ne kada ya faɗa ka a duniya yace duk wanda ya ganni dan aljanna ne yace wanda ya ga wanda ya ganni dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni dan aljanna ne wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni dan aljanna ne yace wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni dan aljanna ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni dan aljanna ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganshi yace dan aljanna ne kai saka ka kwatanta ka faɗa ka zauna lafiya a duniya amma mayu suna nan da suka matsa suka ga za su ci hanjinsu sai suka harar da magana suka yi kam suka zauna mayu suna nan sun haƙura bare kai mai kwaɗayi su ma sun haƙura ka kiyaye kanka wanda ya faɗi wannan maganar kuma za ka gane salatinsa kuma ka je ka ce maganar ba haka take ba an tabbatarwa da duniya an yadda da haka an dai kaga shehu tijani kai dan aljanna ne mutumin da alahira jibrilu ne zai kafa masa kujera ya zo ya zauna duniyar musulunci ba za su ce ba haka bane mun faɗa an sun ji mu sun yadda saboda sun san mun ji a majiya wanda ya zo kuma za mu nuna masa a tushe za mu ja ka kuma mu kai ka asali babu shakka wanda jibrilu zai ce zo ka zauna a kujeran zinari zai zauna lahira ne yake wannan bikin ba duniya ba ya kira mutanen tayin ya mace kai jama'a ku waiwayo nan jibrilu zai ja mutane a waiwayo idan an waiwaya an kalla ya ce ku zafa gashe wata jani haza imamukum wai maddukum fi daru duniya jama'a duk matsayin da kuka ja a duniya shi ya rike muku kuka tafi shi ne kayan ji da ya rike wutar ba ta ƙona ku ba ba don yi ba da kun yi bombin idan haske zo daga annaba sai ya rike hakan ka in ya rike wutar ta yaka transformer ya ta ya zai nan gaba sai ya dinga saki ya ce shi ne ba don yi ba da an yi an gama da ku ku zo da gaba da lokaci da aka fita hasken wallahi tallahi duk duniya ƙonewa za a yi amma shehu tijjani ya zo sai akwai na'urori kakaka shi ma na'urorin na jikin annabin ne a jikinsa kai kaga a lahira za a yi wannan sai da aka tambayi jibrilu aka ce jibrilu yaya shehu tijani matsayinsa a gurin Allah Jibril ya ce wallahi sanin da mala'iku suka yi wa shehu tijani ni ne shugaban mala'ikun wallahi ba su yi min ba mala'iku yadda suka san shehu tijani ya ce sanin da suka yi masa ya ce wallahi bai kai sanin da aka yi min ba amma yi jibrilu shi ne shugaban su ya ce amma sanin da aka yi masa ya fi nasa kaga ko za ka ja ko za ka kyale in ka saki ma za ka faɗi ka mutu in ka riƙe ma wallahi za ka mutu muna gaya ma akwai kayan aiki akwai makamai Allah wani nukiliya mun harba dangin kama sai su mutu a to ba ba nukiliya bane ga yi an faɗa an gaya ma in ka ji ba dole za ka rasa na mutu wannan mutum ana maganan wannan mutumin har ka zo kai na zamani kana da wani magana a kansa shehu tijani ka san ma ya yake kuwa duk ahalun lahin nan a zamanin su ba ya zuwa amma da ya zo ya haɗiye su wata rana ya zo daga sallar juma'a zai yi ga gidansa jama'a sun rakoi sai ya tirs ya tsaya sai ya tsugunna sai kowa ya tsugunna shehu ya ce a yanzu yau duk wani matsayi na daraja da karaba da ɗaukaka da Allah ya ba wa Abdulkadir Jilani yau mun je mun tarar da shi mun tsaya kuma yanzu mun daura masa rank arba'in ba shi da shi. Hai! A majiya muka ji, kuma a tushe muka gani. Shi kenan, an daina gaya ma littafin. A majiya muka ji, a tushe muka gani. Kana, shi ne marjahin. sai ka je ka zuba kokari ka gani hakan haka ne ko ba haka bane mutumin da ya zauna ya ce an ɗora masa daraja arba'in wanda ba hide arba'in wanda yana sallan nafila a darajar da Allah ya masa guda ne za mu gaya mu yana warhe wallahi idza saje ma wada ka rabuka wa ma qale yana sallan nan da ya zo wala so fa yudi karbuka fa daraja sai ga annabi yana jiran zan yi sallama sai annabi ya ce zan jira ka karasa sallan ko ba a yi ba la la la la mutumin da annabi ya zo yana jiransa kai wayar kai kana magana a kansa annabi ya zo yana jira ya bayi izin ya ce ya gama sallan yana jiransa ya gama sallan bayan ya gama sallan kuma ya zo bayan ya gama suka gaisa da annabi a nan ne annabi ya ce masa almajiranka almajirai na ne jama'arka jama'a na ne mutanenka mutane na ne sannan kuma ba ka da wani malami a duniya sai ni in ji annabi haka annabi muhammad ya gaya masa ya lamunce masa ya yarje masa karatunsa nan gaba gun annabi yake a wuni bai ga annabi ba shehu tijani zai ga annabi sau dubu talatin ba mafarki yake magana ba ido da ido gani na karama a zahiri annabi zai bayyana ya gani yana da wannan addu'a ahlul lahi ba mu ji wanda ya samu wannan matsayin ba su bayan ahlul lahi da suka fice na da can ba su da wannan fairan shi ya samu wannan matsayin kifta ido zai bude sai ya ga annabi muhammadu annabi isa in ya zo zai sauko shekara arba'in wani ruwayin shekara bakwai shehu tijjani da aka zai a bakwai zai yi aka je shawu ya ce a majiya muka yi mu mun sani muka yi shirin ha to a majiya ya ji ya ce mutumin da da ya tayi zai kaure ya bar birnin bagadaza waliyai na bagadaza zai bar birnin pass morocco daga aina mariana pass zai tayi ya bar garin waliyan allah gaba ɗaya suka taru suka ce jama'a shehu tijjani ya bar garin nan ba zai kyau ba ku zo mu kai kuka duk wani suka kai kuka gurin annabi suka ce rasulullahi muna neman ceto ka cece mu me kuke so suka ce shehu tijjani zai tashi a birnin pass mun nema alfarma in ya tashi ba za mu ji daɗi ba ya zauna kai ne kaɗai za ka gaya masa zai zauna wani gari shehu tijjani ya kirawo waliyan suka zo ce kai na ce muku zan taya birnin pass kun san dalili suka ce ha to ya za ku kai ƙara na gurin wanda in ya hana ni zan hannu in ya min umarni zan bi ya kira ni ya gaya min ya ce kar na tashi ko kuma da nace da ku zan tashi ai ba ku ji dalili ba kun tambaye ni dalili suka ce ha to kenan kun kai ƙara na gurin sa ya hana ni da sai kun tambaye ni dalili sai ku kai ƙara na gurin sa yayi shiru can an jima shehu tijanin ya ce to ko da bayan na bar duniya ku kar ku zauna a birnin ya ce almajiri na dai kar ya zauna tunda ni kun hana ni ba zan tayi ba kun kai kara na inda ba inda zan yi to ku din baya na kar ku zauna haka yi wa almajiransa wasu yasa aliyu nazifi aliyu timati da manyan almajiransa haka ya gaya musu mukaddamai mukaddamai almajiransa shehu tijani wanda ya ba su mukaddamanci dubu ɗari da ashirin da hudu ne dubu ɗari da ashirin da hudu ne ƴaƴansa manya-manya wanda bayan ya koma gaban Allah suka gaje shi in ka duba za ka yi mamaki manyan waliyan Allah ne haka Allah ya masa daraja me dalili da ya ce zai tayi suka hana Allah shi ne masa ne amma da annabi ya hana shi shautu jani shi ne ya hana ranar gobe kiyama duk wanda aka zo zare ransa in dai ya yi kula da abin da shautu jani ya faɗa ana zare ransa annabi zai tsaya ma a madadinsa amma da ƙari jelani da ruhinsa ne yake zuwa ya je nan ya je nan da ga shi wata jani aka ce au da ƙari jelani ya ce ato ba wahala yake sha ba ya ji yali wahala yake sha ya je nan ya je nan ba ma yi mu annabi ya tsaya matsayin mu in dai almajirin mu ne annabi zai tsaya ba sai mun je ba muna guri ɗaya ko muna ko ina muna ko ina kuma muna guri ɗaya haka shi wata jani ya faɗa muna guri ɗaya amma muna ko ina muna ko ina kuma muna guri ɗaya ibn arabi al-haytami shi yayi mafarki ya ga yayi mafarki na katangan zinari bayan da katangan arfa yana gani yace kai wannan katangan nasa ne duk inda aka yi shi ne saboda haka shine sakamakon waliyai na duniya duka ya bayyana kansa bayan ya gama bayyana kansa sai ya hango shehu tijani a nesa sai hankalinsa ya kasa kwanciya ya kasa samun nutsuwa ya razana ya firgice hankalinsa ya ta ya ce to ai ga wani wali bari in je in ganshi in gani ya je lahiran ya kara ne bai ganshi ba ya zo duniyar ya neme shi bai ganshi ba ya rasa yadda zai yi ya dawo ya je gurin annabi rasulullahi bayan mun dauka mu ne sakamakon wali yayi mun ga wani a gaban mu ya je ya shau tijani ne a gaban ku yake wannan wali ne to waye aka ce a rufafe ne kudubi ne makatum rufafe ne ba a sanin sa nan gaba zai bayyana ya je kunce dawar da ya ce da na ce shi ne cikamakon wani da sunansa ibn arabi alkatini to wannan dugon nan na haƙa ramin haka ta ɗauke yi haka ɗauke haka bar da haitami ya yi ya warware saboda bai ankara ba sai ga maza da ya bari da sun cinye sun yi tafiyar ruwa da yi wallahi amma da ya dawo baya ya gyara ya yadda dole ya zama almajiri shi ne na gaban ya juya ya zama na baya dole ya zama albajin da ya tafi haka za a gama da hidin lahilin da yana tafiyar keke za a zo da tirela a kwashe shi a tarkata yi sai an rasa yi a lahiran ma Allah ka neme shi sai ka rasa shi ka fice gaban su shehu tujani ba gama da kai ba wane kai ya ja baya ya noke ya noke kurin kanshin manyan yaji ya ji wani irin abu kurin ya yi hankalinsa bai kwanta ba har yanzu bai zai bai ji Allah ka ce rufafe ne shehu tijani da kaga ya zo duniya rufe yake ana abin da Allah ya so za a sani za a sani abin da Allah baya so mu sani na tare da hisai hisai Allah a kan ba ka kaga mutum kai dan aljanna ne kai mutum ne ka auna ka gani ma nan da kai tunani an gaya ma in ka gani a mafarki kai dan aljanna ne inda kai tunani wannan mutum ne in ka ce talaga ta malam ba mutum bane sai a ce ah to mutum ne ka ce to ba mutum bane to mutum ne irin ka ne mutum ne ai an girma nan gurin talaga ta malam wali ne to kai wali ne wali ne ba ka gani ba higa aljanna ba wali ne ah to menene a to kai ma ina tambaye ka menene abinda aka faɗa ne na ba a sani ba gurin ka yadda baka sani ba ni ma ban sani ba mu yi aiki da abin da aka bude muka gani abin da yake rufafe a barwa wanda yake rufe wayi ne Allah ba wanda ya san shehu tijani sai annabi Muhammadu annabi ko yace la ya arabni haqiqatun ghairu rabbi mutumin da yana zaune ya je bagunta wata ƙasa yahudawan duniya suka yi ta suka zo kan gun shehu tijani ga suna ga sun samu faraga sun samu dama za su yi wa yau tijani aika aika aka ji aka sauke ya inda aka sauke yau tijani nan da daddare zakuna ake budewa suke cin mutum inda ya bude abinci nasu ne aka masa liyafa aka yi shimfiɗa aka sauke ya aka sauke ya gurin tarno da ruma aka shimfiɗa masa tsakiyar dare yahudawan zu in ka ja ce zu shine ba yahudi a turanci zu ka ji dalili sai za ba mangen yana so ya ware ka yahuda sai a ce a jun ju tilo jun ju tilo in an ce zu ɗinka ba ɗaya bane to kai ma ba yahude ne akwai munafurci wai mangawan mu gaya musu mangancin ba ba ko ba haka ba to na asali ake gayawa kar ka je kana cewa jun ju tilo ko jun ju tilo ni baka sani ba daga ju ne aka samu ju yahudawa na usuli can shehu tijjani yana zaune sha biyun dare malam dare ya yi dare aka buɗe wannan gundar zakunan sashi gaba ɗaya suka fito filin mutane sun kasa kunne za su ji me za a yi shiru kuma ba a ji komai ba waye gari karfe takwas na safe aka zo gaida shehu da aka buɗe nan kafansa ya ɗaura kan zaki yana lazimi nan ma ya danne da ya kwanta a haka sauran suna kwakwance aka zo a gaida ya ce kwance mai ke ne ba ya ce je ayi da kuka mun shimfiɗa ba ku kawo fulo ba daga ba na samu wannan Allah ya saka muku da alkhairi kai Allah ya saka muku da alkhairi ya ɗora kansa akan zakin kowa ya kasa zuwa ya gaida shi su wanda suka masa iskancin sun kasa zuwa kusa da shi dan kana zuwa zaka zama abincin zaki a nesa suke gaida shi ya ce ku zo mana kowa ya ki zuwa shau da jani ta gaba da lazamin sai ya ɗora kafansa yana shafa bayan zaki a nan ne yahuda suka ga wannan fa ba mutum ba ne in ko mutum ne ba irin yadda aka sani ba ne aka sallama yahudawa ma sun buga sun bar shi ka shayi kanka bayan wannan kuma ila yau duk yakin da umar hutu zai yi in dai zai yi yaki a yakin za a yi nasara sai Allah ya masa ruya da shehu tijani a fili shehu tijani zai fito umar hutu ka je ka duba tarihi shehu tijjani zai fito ya ce almajiri na ɗana ya ce karka damu Allah ya da kai ne da nasara fili ido da ido daga shehu tijjani ba taba zuwa umar huci duk a yakin sa tamanin ba mu taba samun ɗaya da aka ci da nasara ba shehu ne yake bayyana a cikin ƙarfin ikon Allah yaƙi tamanin yayi kowanne umar huci zai ya ci nasara wanda ma ba a ci nasaran ba mun san dalili saboda ba dan komai bane shi Umar Huji ya gaya mutanensa ya ce to abin da za a yi ya gaya wa manyan kwamandodinsa ya ce in kun je ta guri kaza kun yi yakin in kun tayi dawowa shehu tijani shehu Umar Huji ya ce da mutanensa ku yi zagaye ku zagayo kar ku bi ta wannan hanya gajeriyar hanya wanda za ku iso da wuri zagaye za ku yi to su kuma da suka je yakin Allah ya ba su nasara suka ce wai yaushe ne za mu yi zagaye nan mu bi ta dohe kaga wannan saba masa suka yi ina fata kuna fahimta shi kenan da suka yi dohe babban kwamandan umar huji sunansa umar sunansa umaru umaru charno kan wan umaru charno wan charno bila wan umaru charno bila wan wannan shine babban kwamandan umar huji umaru tarno baila wan in ka da haka masanansa sun sani in baka sani ba to shi kenan shine babban kwamandan umar huci umaru ne sunan kwamandansa shi umaru kwamandan umaru ka san anan za a yi aiki amma aikata fa za a yi aiki kai a ce umaru kwamandanka kuma umaru tarno baila wan ba tu ba wan amma wan ɗin wani yare ne na filatanci to sarno baila wan kai umaru kwamandan ka umaru to gaskiya sai lahaula to da aka dawo sai umaru sarno baila wan ya ce shehu ba ya ce kar mu bi ta nan ba mu zagaya aka fi karfin sa aka rinjaya ba yadda ya iya ana zuwa a tsakiyar hanyar zukurin makiyan a sun yi kwantan bauna ta ko'ina da aka mamaye su umaru sarno baila wan din ya ce a mun saba wa shehu duk yadda muka yi ba za mu yi nasara ba duk yadda aka yi ba zai yi kurin maza ya sauka kan dokin sai zai bude qur'ani yana karantawa ana yaƙi yana kai mutane aka zo kansa da aka zo kansa yana Allahu akbar sabi Allahu liman yadda sayyidina Usmanu yana karanta qur'ani aka kai yana tsaye haka Umar Tarma Baila wan yana karatun qur'ani yana nafila aka kai shi labari ya zo Umar Huti aka ce shehu an kai umaru tarno baila wani ya ce kai ba ka da hankali umar sarro baila wani ya mutu kai za ka rayu a duniya me za ka iya riga ka mutuwa me amfanin rayuwa bayan umar sarro baila wani kai ba ka da hankali ya mutu ka rayu har ka zo ka ba mu labari da ka yi izina da ka mutu kafin ya mutu ka yi rayuwa bayan umar sarro baila wani umar hutu ya ce a kamun bargona a kawo ya lullaba da bargonsa ya dade ya dade kamar awa da sai ta yi to alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah aka ce shehu me dalili ya ce ah yo mutum ne ya je itace jeji da gatari sai aka dauke gatarin ya ce ba ya huta ba sai ya zo ya huta yi da masu gani har an ji suka gane gatarin Umar Tarro Baila wanne tun da an dauke to bayin itace ya kare yaki ya kare nan gaba ba wani yaki kun ba dade ba umar huti muka ji da abin da ya faru ya faru ya yi ga wannan kogo amma duk abin da ya zama kawo muku mahallin shahid bai taɓa yin yaƙi ba muna tabbatar muku sai Allah ya masa ru'uya ya yaye hijabi shehu tijani ya bayyana kuma abin da yake aiki da hisabi ne almajirin shehu tijani umar huti shekaransa ahirin shehu tijani ya wafati shi ya sa karatunsa ya koma ya karasa agun wannan Muhammadu Gali agun Muhammadu Gali ya karasa karatunsa almajirin shehu tijani ne amma tun da shehu ya rasu to agun wanda ya karasa karatunsa ya karasa agun Muhammadu Gali shi ne malaminsa a nan ya karasa to wannan bayani da nake gaya muku sai ya rike birnin hamdallah bayan an shirya yaki umar huti za su fita wannan birnin na alhamdulillah an kewaye duk birnin hakiki kewaye da wuta almajirin shehu tijani ne an kewaye birnin da wuta da zai zo ya dinga jan sai bi ta wuta ya bi shi ya shiga ya fice wannan almajirin da shehu tijani ya ce da sai bi da salatul fati fa wannan guda biyu fa sun yi shemu abin da shehu tijani ya faɗa ba sai mun nemi wani abu ba sai bi salatul fati muka rike wannan sun yi shemu to yanzu da goga ana nuna muku wannan yahudancin salatul fatin da shehu tijanin ya bar kuke so ake so ku bari to kai baka san lakanin abu ba baka san makama ba baka san yadda za a yi ka sarrafa shi ba kuma Allah ya ba wanda ba ka so dan Allah ya ba mu kai baka samu ba kuma dan kai sai mu fasa ai da ka iya harba ne mu Allah ya ba mu salatul fatiha dalilin shehu tijani to kai harba ne baka iya ba baka iya ta sarrafi da shi ba ba yadda za ka yi ka taba nan da nan ya tayi zo mu nuna ma mu daddanna maka shi eh sai ka zo gun engineering wanda suke sun karanci salatul fati su engineering din sai su nuna maka ga yadda ake nan za a danna in ka ga kore to sai ka bari ka danna nan in ka ga ja ka danna nan idan wannan jan ya dauke koren ya harba yana sigina yana sigina kafin ya zama kore shar to sai kai ready daga nan kuma za ka ga irin result din da zai fito maka da hito duk wannan baka sani ba kai kudin ka ga kana salatul fati ana magana kudin sai ka zo kai magana ka san matsayin lawaye littafin ka san lawaye ne mutumin da yana zaune shehu tijani yaƙi ya tunkari garinsa aka ce shehu ga yaƙi ba maƙiya sun zo ya za a yi shehu tijani addu'a ya aiki ya iska iska ya aika an yi an tabbatar mun gani a magana kuma mun ji a majiya kuma mun ciro a tushe mun fada kuma da izini kuma a kan yaƙini ba da shakku ba shi kenan magana ta ishe ka sai mu ci gaba da bayanin mu wa mubashiran li ahli da ayi kai mana albihir din ai ai abin ne ya ratsa yi da ya ratsa ya ce mu bashiran to ka san na gaya muku an dan tattaba masa noke ai ta fara aiki ce shi mana ai ai ko ai an daddanda ya fara tahi da kansa bai ba san lokacin da ya faɗa ba Allah mun komo farko wannan iska ya aika mutum yana zaune wallahi iska sai ya daga mari ya gaura ma wannan mayakan iska ne musu fata fata saka gudu shehu tijani aka ce ga wasu mayakan ko ba wannan ba da wayancan da wayannan mayaka ne suna yaki shehu ya fito da jama'a sai ya je zauna ana kallon mayaga ya ce wai wa kuke so mu ba nasara ku faɗa in ji shehu tijani wa za mu ba nasara ka san dai nasara yana gurin Allah to ya ara musu kuma alfarman annabi Muhammadu nasara Allah yana gunsa amma ba Allah ya ara musu nasara suna juyayi suna tasarrafi da yi alfarman manzon Allah aka ce shehu sai shehu ya ebi ƙasa a hannunsa na dama ya ebi ƙasa a hannunsa na hagu ya danke na daman ya saki na hagu wayancan mutanen sai makamun ya daina aiki wayannan suka dinga koro wayannan suna korowa shehu kuma sai ya bude wanda ya danke sai ya danke wannan ya bude wannan wannan kuma na daman makamun ya daina aiki wayancan suka dinga koro su suna koro su sai saki wannan ya danke wannan ya bude wannan sai ce to a yanzu wa kuke son mu ba nasara aka ce wayannan shehu da ya danke bai bude ba wayancan suka ci yaƙi wanda nasarar Allah Allah yana ɗaukawa ya ara masa ya yi tasarrafi da nasarar irin yadda yake so kuma ya yi magana jama'a wanda bai sani ba ya zo yana cewa sai ya gane an gaya ma matsayinsa a gurin Allah duk yadda kake tunani matsayin ya fice nan duk abin da kake dubawa an fice da su Allah ya rufe Allah ya aiko mana da shehu tijani ne wallahi a ƙarshen zamani dan higa aljanna kar ya bamu wahala kuma yayi magana ta ilimi yace duk abin da muka gaya muku ku auna da ma'auni na shari'a idan maganar mu yayi daidai da Qur'ani da hadisi inji shehu tijani yace ku dauka idan maganar mu ya saba ku bar namu ku rike na Allah da Annabi ba ma sa rai ma ya saba ba zai ma saban ba ya faɗa haka ne saboda tawari'u fa inna tawari'u min kisalil mutaki yace idan ya saba ku bar namu ku rike na Allah da Annabi la da'ata li makhluqin fi ma siyatil khaliq Shehu Tijani ya gaya mana wannan ba ya gama magana ba inda wani abu da ka gani a ma'aunin shari'a ake auna shi kuma Shehu Tijani ya gaya mana mu rike sai biyu to yanzu ma ita muke rikewa saifin nan da ya bamu muke rikewa sayyidina ali ma da saifin yayi yaki duk lokacin da yake a nan ɗansa a nan za ga ya daura yau ne kadai ban daura shi ba da na je na canza riga da na haka da kun ga layin yana reto sai sai bi ne kake yi kanka wallahi wallahi sai mu yi tafiyar ruwa da kai bilai da ni sai bi ne a nan a rataye dare da rana yau tujani ne ya faɗa mun sa yi ko mun dogara da Allah kuma muna janta kuma muna rubuce da ita tana nan a zafaran an sa ta mun rataya ta a nan hannun dama yadda zai da na ali yayi yaƙi ya rataya a damansa mun riga mun sa ya ci rike sai inda a gani hizbul yamane muna nan mun gama kuma muka ga za ta yi zafi da yawa sai mu bata ruwan sanyi da sai mu jefa mata kanwa da hizbul muguni in ta tafasa ta tafasa kuma sai ta wannan kuma sai ya dinga hutar mana da ita saifi kai kyari kanka wallahi a shehu tijjani ya ce saifi a tsaya ka yi ƙoƙari almajiran makarantar nan ku nemi zafaran ku rubuta ta da izini da ijaza sannan ka za nan ɗanka ka ɗaura shi kuma ka yi imani da Allah ka ga ikon Allah inda ka gani ka ɗaura saifi in ka yi ruwa billahi da zikiri kake yi ko ka yi ru kodin a zikiri kake ka daina ganin mu mun yi hiru muna barci ma tafa muke billahi da in ka rike tarbi muna addu'a muna bugawa ko ko mun jefar ba mu jefar ba ha kurun zan kwanta barci wani kato yanzu yana zikiri ya zai riga mu muna kwancen ma kafin muna kwancen da muna barcin da a zikiri muke haka shehu tijjani ya faɗa ka riƙe zaifi in kana in kai shiru ma zikiri kake yi wasu sirrin ba faɗa yana da karama karama dubu hudu mai zaifi karama daban-daban dubu hudu ne karama dubu biyun za ka gani a duniya ma dubu biyun sai ka je lahira dubu biyu da karama mai saifi yana bayyana mun yi sama samu saifi to wanda a dalilinsa Allah ya ba mu saifi muna nan dare da rana muna karantawa in kai kafa arba'in ga matsayinsa in kai kafa bakwai ranar juma in kai kafa ɗaya yana daidai da arba'in da ɗaya in kai arba'in da ɗaya yadda ka san zuban ruwan sama haka arziki zai zubo maka idan kai kafa ɗaya za a baka ladan kayi azumin da marana kwana talatin ya dalilin wa muka samu idan kai kafa ɗaya za a baka ladan kayi ibadan shekara in ka ƙara a ƙara in ka ƙara a ƙara ƙaba biyu shekara biyu ƙaba uku shekara uku inda kai zai bi ɗari biyar ka gani in ka nuna dubi hayaki zai zama mun sama dalilin shehu tijani kai kai kanka wallahi kai kai kanka kar ka je kana zaune abin da yasa na cewa ku kai kanku din ba ku sani ba wancanan ka din sun fara rena tijaniyawa billahi ne sai mu zama naibin su yanzu nan sai ka gani fa in baka kai kanka ba sai fi ya bi ka a to mutanen da suka wuri don sai bi dare da rana akwai lokacin da muka lizumta wa kanmu a nan makarantar mun yi dubu ɗari da ashirin da hudu nan gaba ma za mu yi za mu fito mu yi kamar miliyan ɗaya duk musulmin duniya masu ƙaunar annabi muhammadu sai mun zama na'ibin su in allah ya yarda mu tsaya duk inda musulmi yake allah ya tsaya wa musulmi ya bayi kariya ya bayi tsaro ya taimaki musulmi Allah ka tsaya masa ka taimake su ka zama taimakon mu sai dai za mu dinga bugawa zauna a gadonka ka huta kurin in dai kai masoyin annabi ne addu'a har ɗakin ka zai kadda kai duniya ya zauna lafiya shau tijani ya bamu wannan damun sai Allah ya ba mu dalilinsa muka samu wannan kuma mu tsaya ba za mu tsaya mu girmama shehu mu mu bayyana mutane matsayinsa ba sunansa Ahmadu haka sunan annabin mu yazo ya ti min badi ismuhu Ahmadu sunan babansa Muhammadu shi Ahmadu babansa Muhammadu wannan daraja ya kai daraja Allah ya ba mu albarkacin kuma ka duba duniyar yau zan ma kwatance duk wanda a duniya kaga malam wani wallahi idan ka je gidan kaga akwai alamar ni'ima ana cin albarkacin almajirci Allah ya kafa gidan billahi da kai kara ɗaya ka gani a kashi goma kashi taran duk almajiran almajiran shau su jani in dai a duniya yau ka je kaga gida gidan nan ana cin albarkacin almajirci to ka yi tsam da ranka in ma wannan gidan kai dam dam dam dam dam sai Allah ya nuna ma cewa asalin gidan almajirin almajirin shehu tijani kuma duk duniya ka je Nijeriya ka lissafa ko wani gida wanda zakara gidan yake kera ba gidan tijaniya ba to kai tunani mana ko yaran nan ne na zamani da suke wannan wautan ko yaro ne kaga Allah ya bayi ilimi babansa ba tijani ne mun riga mun yi bincike mun gani duk wani yaro da ya taso a yau ko yana canza kira'a a ko ya ce hiba ba tijjani bane yaki da tijjaniya in ka bincika wallahi babansa ba tijjani ya isa albarkacin baban ne ya zama haka sai kan gare shi kenan Allah ya hiriye yi Allah ya hiriye yi ga muna zaune nan mu tijjani albarkacin su muke ci Allah ya ajiye mu a to kuma a tsaya yawa kyauta tukunci ya kamata lokaci bayan lokaci mu zauna bismillah da kulhu wallahu a makarantar nan a sa rana mu yi wa shehu tijani miliyan daya a dalilin sa Allah ya kai mu inda ya kai mu a dalilin sa Allah ya daga darajar mu a dalilin shehu tijani Allah ya mana komai yaba kyauta tukunci to saboda haka za mu tsaya iya nan mu yi addu'a mu na hailala mu yi addu'a mu yi wa shehu tijani addu'a kuma sai mu rufe karatu mu roki bukatun mu akan alkhairi mu yi tawassali da tarihin sa da muka bayar man sani bismillah ya kawo ka bayan su da dubu ɗari biyar da saba'in to salatu annabi goma Ƙwararru ba ji a ƙafa uku, a ƙafa uku, بسم الله نقول هو قفاء بسم الله هو الله قفاء فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة الله يرجعك آمين